نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بأجنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي باهي تاسمتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allahu ta'ala yayi daidai da 29 ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da takwas ga watan biyar miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda kai tsaye ana faran mu daga Masjid Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a inda za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na 25 daidai a cikin wannan littafi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ɗai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa ba su manta ba har yanzu muna inda malam mai akhdari Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama yake cewa أين المكان yake cewa hal yahillu lahu al-kadhib shin ƙarya ta halitta ga mutum wanda yake baligi wa ma ashbahu min al-kaba'ir da abubuwan da suke kama da ƙarya na daga cikin manyan manyan laifika malam yace wa yahrumu alaihi al-kadhib ƙarya haramun ce ga mutum wanda yake baligi wala ghibatu da ghiba shine mun yi bayanin abin da ake cewa ghiba ai ko wan namimatu da yin annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu shine da jiji da kai takama war riya da riya was sum'a da sum'a wanda ina ji nan ne muka tsaya a cikin wannan bayani inda muka yi ban inda muka yi kawo maganganu na malumai da dangane da abin da ake ce mariya da sum'a kuma miye bambancin tsakanin riya da kuma sum'a wanda inda za mu tashi shine inda mala yake cewa wal hasdu da ni da yin hasada yin hasada samsam bai halitta ba ga mutum wanda yake baligi hasada Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana ita kuma ya yi mana umarni da mu roƙe shi ya tsare mu daga sharrin mai hasada lokacin da ni lokacin da ya hasada shi wanda duka wannan wasu abubuwa ne wanda suka haramta musulmi baligi ya aikata da kuma wasu makamanta wa'annan wanda malam ya ɗauko abubuwa ne wanda suke rabka-rabka ya yi misali da su wanda bayan su akwai wa'ansu wanda ba wa'annan ba muna fahimta yan uwa kenan yanzu insha Allahu ta'ala a gulguje za mu tashi inda malam yake ce mana والحسد والبغض ورؤية الفضل على غيره shine ni da ƙeta da ƙin juna da kuma kallon cewa ni na yi wani walhamzu wallamzu wal'abasu wasukhriya wazina wannazu ila ajnabiyyati watalazzuzu bi kalamiha menene ake ce ma hasada ai mun sha tarifin hasada ko ban san ko daga ciki akwai wanda zai iya tuna ce mana ga abinda ake ce ma hasada ba koda ko da Hausa ne a rashin san gaskiya shine hasada aha ya ce hasada wai Allah ya yi ma mutum ni'ima ka rinka cewa dan ni ba kai bane ma wannan wani nau'i ne na hasada asali abinda ake ce mahasada shine kai hwatan abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba wani wannan abin ya gushe muna fahimta shine ai huwa tamanna kamar kai hwata zawalin ni'mati anil mahsud wa in lam yasal lil hasid mithlaha kai fatan wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wani ya gushe koda kuwa kai baka samu wannan ba wanda in na zuwa irin wannan gabai ina bayanin nau'ika hasada wanda malumai suke cewa akwai mai hasada mataki na harko akwai mai hasada mataki na biyu akwai mai hasada mataki na uku wanda wasu suna game wa'ancan ne kuma za mu zawa miji hatta hasada ai akwai inda ta halitta ko? ha? akwai inda hasada ta halitta ko? na'am to nau'in hasada na harko shine mutum ya rinka fatan kad dan uwan shi ya wuce shi a ci gaba a rayuwa muna fahimta yanzu misali in yana da miliyan guda to binki ba kowa ya samu miliyan guda banda matsala muna fahimta to amma uwa ne ya haura miliyan guda da jika goma to sai ta motsa a to nau'in hasada na biyu shine ka yi fatan abin da wane yake da ya dawo gare ka shi ya rasa muna ganewa nau'in hasada na ƙarshe muguwai ka yi fatan shi ya rasa kai ka rasa ka ji ɗan bala'i a tare a lalace baki ɗaya muna fahimta to wannan babban kenan wanda malumai sun kalkata wasu kuma suna mata kashi biyu suna cewa na farko shine kai kyama abin da ke ga wancan kawai ya kurci ya zamana kai ka rasa wasu kuma suka ce a abin da ke shine kai hatan shi ya rasa kai ka samu amma kai ta yin an ce hasara shine kai hatan abin da ke da kai ga dan uwan ka ya gushe duka wannan ukun wannan ya shigo cikin ma'ana saboda yanzu in kana da miliyan guda ina da miliyan guda wancan ƙarin dan tsara ka da shi ai shine baka so ko kenan kaga kana fata wannan abin ya gushi muna fahimta to wannan sune nau'i'ika na na hasada wanda hasada hatta Allah subhanahu wata'ala yayi mana bayanin ta a cikin alqur'ani wanda duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wannan ciwo babu shakka Allah yayi mai jarrabawa wanda take ta ta Allah ya kauta ba karamin bala'i bane ba a samu mutum yana fama da ni da irin wannan ciwon ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ala ya yi yawa ya tsare ni da ni da ku baki daya daga ni daga ciwa hasada shine kaga abin da bahaushe yake cewa hasada ga mai rabo take ce to kuma ita hasada ba kowa za a ma ba sai ma in ka kai ama shi yasa ba a rayuwa babu mahasada duk wanda kaga yana rayuwa babu mahasada to shi ba kowa bane ba amma matakar ka kai to dole sai ayi mahasada ai kullu ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah bai ce ka roki Allah ya raba ka da da mahasada ba me yace mishi ka roki Allah ya raba ka daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada shi ko shine waɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa min sharri hasidin idza hasada kace Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga sharrin mai hasada lokacin da ni lokacin da ya hasada shi to Allah ya tsare mu dan wannan wasu abubuwa ne guda biyu musamman mai hasada in ya haɗu da abin da ake ce ma al'aibi shine kambun baka mun gane shi yanzu mai hasada zai yi fatan abin ne ya gushe to yanzu in aka yi rishin sa'a yana da kambun baka sai bala'in ya zama mabi muna ganewa in aka yi kasar yana da kambun baka to yanzu ciwon ya karu asali ya tashi daga yadda yake da don shi ma kambun baka wani bala'i ne kun tana wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba labari Yahudawa suna zauwa su kura ma annabi ido a sun rasa ya za su da manzo Allah sai su ce bari su zo su kura mishi ido su ga in suna da kambun baka yi tasiri kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi kuma wannan kambun baka akwai na aljannu akwai na mutane ai na muku bayani na aljannu ko ko kun manta a hadisa annan Muhammad sallam wanda yake bayanin ya ga wata da tashi innan baki kuke ce mishi tawada Allah kai malam mushi ai ba ku wuce gona da iri ba tawada Allah ba ki da wannan abun baki a wanda wasu suna cewa tawada Allah wasu suna cewa su sajjaki wasu kowa da abin da yake cewa to annabi ko da ya gani sai ya ce ayi ruqiya don wannan ne wannan abin yana dauke da kambun baka na aljanna kinan duk wanda ya ga wannan abun baki a jikin shi yana da kambun baka na aljanna to maluman ruqya suka ce na ɗaya daga cikin hanyoyin yanzu aljani in ya nemi ya tasiri kanka Allah bai bashi dama ba ko sai ya komo bangare guda ya ce bari ya kura ma ido ya ga in yana da kambun baka ya kama ka ko ya tanka ka sai ka ji amma ruqya ai ku lura wani abu zaka ne zaka ne wani lokaci ya hito a hannunka ko ko a wani wuri sai ka ne mai karasa kuma sai ka ga ya bulla wani wuri wani lokaci za ka iya neman shi a jikin ka ma ba ki iya karasa ko to in kana addu'a za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga gare wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a ƙarshen zamani ba abin da zai halaka al'umma shi irin kambun baka yake shi ke annabi yake da akwai abin da zai ture kaddara Allah Allah ya ce ayi da akwai abin da zai tura ka ai annabi ce da akwai shi a duniya shine baki annabi ce shi ke sa raƙumi cikin tukunya a shi ke sa ni shi ke sa mutum a cikin rabi malam wahid abdulsalam bale malami ne wanda a wannan karnin an sallama ya yi kowa sani kan duniya aljanu da shaidanu yana ba da labarin wata mace da ta zo a gidan shi ta kawo ɗanta bai da lafiya a ƙasar misra ya ce macen ta zo shi ya shiga da tsayin cikin ɗaki yana mai magani muna fahimta ya ce kawai bayan ya sallame su sun tafi kawai tsutsotsi iskan ƙansawa ga gine shi matai ta share ta zubdu ta fito har sai da ta kira shi ya zo ya gani to a shi ya ga tsayuwar mata a nan tana kallon gini sai yake cewa wai wai in macen ba ta ce komi ba macen da sai ce a mata ta ce ba ta ce komi ba ita abin da ta gani kawai wannan macen ta kura ma ginin nan ido muna fahimta shi yasa kun ga ina kallon shi yanzu gidan shi a hawa na abin da za a kallo to ƙauyawa ne daga ƙauye suka taho ko da malin ya lura haka sai ya ce kan mun baka ne gare sai ya ɗibo ruwa ya karanta addu'o'in da ake karantawa wanda ake karya kan mun baka sai ya watsa shi kenan musu ƙara ya tawo abu to yanzu ƙaddara daga mutum ne wannan abu ha a shi ne ai magana annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kan mu baka yanzu wallahi shi yasa ko kaga annabi komai yana cewa mun ga da wallahi sallahi za ka sai mota lahiya lau ko moto daga kawo to ne sai ka zo ni moto in yana da shi ke nama kuma inda bambancin kambun baka yake da hasada shi yanzu mai kambun baka hannaka zai iya ma bai sani ba uba zai iya ma shi bai sani ba sai ce ai duk cikin iyana babu kamar wani to bai ce su fahar kalla abinda nasu ya zo ma kawai ka ce su fahar kalla Allah ya sa albarka muna fahimta to in sai ka ce ai duk cikin iyana babu kamar wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza to yanzu in kana da wannan abun kai ya ban shi kake so to sai ya kama saɓani shi kuma mai hasada daman zai ne da niyyar wannan abin ya gushe mun san in kuna gane da nake san in bambance muku ba shi ma akwai sahabbai ne wannan na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam wahid ya kawo shi cikin sarun bakar nashi wanda ɗaya ne daga ɗaya yana wanka sai yake cewa wane bai taɓa ganin hata mai kyau ba irin ta wani i da wankan ke da wahala sai ya wahala sai aka zo da shi a kuma gaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace lafiya wa kuke tuhuma ya su dai kawai suna nan ne yace shi yana wankawa ne yace shi ai wani yana da fata mai kyau kawai abin da yake kenan annabi yace a kirawo shi ko da yanzu sai annabi ya canza mai hukka yake dan mi kayan ku yake son ya kashe dan uwan shi sai ce ya rasulullah ni ban ce ko ni akan shi ba cewa ne yana da fata mai kyau muna fahimta irin ka ga buduwa mai kyau kace ka ina wazo ka ga wata zan kade ha to yanzu in kana da kambun baka ko wallahi wannan macen wannan tankawar da ka mutu zai hana ta anniha ko ya hana ta aihuwa ko ta yi arman ya hana ta zama baki ai babu bala'i irin baki malumar kiyar suka ce wanda duk bokayen duniya ta haɗu kuma a ciri da amma baki kun ga shi sahabin nan me yayi cewa haka shi tana da kyau kuma ba hasada shi yake yi ba kawai yake wa haka wani tana da kyau sai annabi ya ce da ka gani dan mi baka ce tabarakallah ba dan mi baka ce Allah ya ta albarka ba sai annabi ya umarce shi ya je yi wanka wanda akwai nau'i na wanka in mutum ya ɗauki shanun basar shi ma in ka san wanda ya ma bakin za a sa shi ya yi sannan a zo a karanta wasu ayu na alkur'ani sai a sheƙa ma ga jikin ka shi kenan to baka san waye ma ba ha akwai siffar wanka sai ka yi hoto ka tsura saman facebook wani na ta nema baki kai kana nijar babu gera da gashi ka yi wani ɗan sarmai mai kyau shi ke nan ba san ha sun sauka ba kai ta rashin lafiya a je wurin likita ga yanan ai har a sa ka cikin na'ura ta ce babu komi ai akwai rashin lafiya da tana da ban tsoro kaga duk likitoci ya kewaye likitoci an ce ba a ga komi ba kuma shi ya sa akwai komi ka dawo sai ka ji likita ya ce a dawo a yi gida wai gaba da gaba ta aljaniya ta kauta to kun ga saɓani shi kuma mai hasada shi kuma kawai mai hasada zai rinka jin arin shi ne wuta na kamawa ta wannan abin sai ya gushe shi yasa za ka samu daga cikinsu wanda Allah ya yi da talla su siyan halaka har suna bibiyar bokaye da malumai don su da sun kawar da wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabawan shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari ko wasaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ko wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babil harut wa marut Allah yake wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sai Allah yake yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai Allah yake amma وما هم بالضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق to shine sai kaga mutane sun koma suna sihiri wai ya za a yi wane kai kaza kawai a samko shi ai ba wani ya kai shi ba shi yasa za mu zo mu jina daga cikin bala'in da ke samun mai hasada Allah yake ta wai am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli wai mutane suna hasada ne dangance da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake rarraba ma bayin shi na falala sirrin zama lahiya a rayuwa ko duk wanda ka gani da arziki ke da Allah ne ya bashi mutum nawa ne za ku karatu da shi kai ta da excellence ko shine first class malamin a sai kaga wani ya hinta da ilmi ake cewa fasabu shi ne fas sai ka gan shi a wata ma'aikata ya zama dan ƙairi kai ga kanan ka samu first class in amma sai hamma kake aiki in ya aka yi wani fa da kyan da kyan ya samu da gida to wa ke badawa Allah to in kai yarda da Allah ne ke bada kai ma sai ya baka nasi za mu zawa mu ji haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake haka nassin Qur'ani ya nuna duk wanda ka gani da arziki ka mai fata alkhairi kaga wani a ma'aikata kuna tare abokinka ne da Allah ya dauka ka sai ka ce amma na yi ne dan ya iya munahiki ne aka kara mai matsayi kai kai munahikin mana ai kai ma kana son matsayi ko a a wani haka aka yi to Allah ya sa alkhairi ya zama kana gani tun bakin ka har zuciya abokinka ya zo fari ne kaka ce Allah ya sa zuciyar ne a'a ba ka ibo da yawa kai ma zai karatu dai ko ba haka nan ba shi yasa to hasada mugun shi ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa eh dabba fikum da'ul umam eh annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa kaman cuta bala'i da ya samu al'umma wadda ta gabace ku shine ya shigo cikin ku menene sai yace alhasu wal bagdau shine ai hasada da kin junan mu da bakin cikin junan mu sai annabi yace wal bagdau hiyal haliqa ai kun ga ita kiyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tana askewa tana yi mu mutum kolo ne sai manzo Allah yace amma inni la aqul tahliqu sha'ar amma bin ce tana aske gashi ba walakin tahliqu din sai dai ni sai dai tana ake addinin musulmi shi yasa duk lokacin da musulmi suka zama da suna kin junan su suna gaba da junan su babu yadda za a yi su ci nasara a rayuwa musamman in muna kin junan mu ne kuma mu duka mun san kan gaskiya mu ba kan ƙarya ba amma yanzu kamar irin haɗin kan da in shi'a suke kira wanda wannan hadisi turmuzi ya rawaito shi sai dai sun ce isnadin shi ne ne ba'ifi ne muna fahimta yanzu haɗin kan da yan shi'a suke kira ai za ku ga yan shi'a ana ta ai shi'a ta kama ina ne hari isra'il ko ko wane ne ko wane ne kai da kalla malama ahalin suna kaji ne saboda sun san kan ciye da su da su da haka ne shi wanda yake dan shi a hakikanin dan shi a in dai ka yarda da Abubakar da Umar ne shi kai ba musulmi bane sai dai ina ne ma mulanici dan bai yarda da kai ba kawai bai yarda da kai ba kuma in ya samu dama wallahi zai yace ka zaka ji suna cewa wai su yanzu da mu soyayya za a yi din musulmin duniya ta haɗu ya za a yi ta haɗu ai ba za su taɓa haɗuwa ba sai dai in su haɗu kan fata ne ya za a isa haɗu ai haɗuwarsu ƙaryata maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne yake hadisi addini zai karkashi 74 ha 73 na wuta ɗaya na aljanna to in suka haɗu ha shi yasa ba wai rabuwar bane matsala kai ka kalla kan me kake da aka tambaye manzo Allah su wane ne sai yace ai su ne wanda suke bisa kan abin da ni da sahabbai na nake akan to shi wani yana zagin sahabban kuma wai cewa yake ku zo ku haɗa kai ai ne a zage su koko shi sa Allah ya kan mala albani yace shi zaka ji ba a taɓa yin kuskure ba an kira shi a zo a haɗa kai wai da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da tani yace ai addinin ba guda bane ba duk da wannan magana ta ce lokacin da na fara jin ta naji kaina ya girma to sai da na fara nutsu cikin littattafan tijaniya sai na gane ba gudan bane ba kuma wallahi sai ma da ka nutsa ko za ka gane kawai ba gudan bane ba haka wannan yan shi'a haka sauran wanda za ka ji suna danganta kansu da musulunci Allah ya tsare mu baki daya shi yasa a wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa iyyakum wazzan ina muku kashe da ni zato fa inna zann sai ce akzabul hadith saboda wannan zato da kuke kallo shine ne ya yin komi kusa da ƙarya yace wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu sai ce wala tahasadu wahalin shayi shi ne yake wala ta hasadu wala ta babadu wala ta dabaru wa kunu ibadullahi ikhwana kama amarakum almuslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yaqdiluhu wa la yahqirahu attaqwa ha huna attaqwa ha huna wa ashara ila sadrihi manzo Allah yake ina muku kashedi da bin diddigin junanku ina hana ku da ku yi mai junanku hasada kalli za ka ga yanzu wani bala'i da ke yayi wai ka samu uwa guda uba guda ana hasada juna da can mutanen da ba san wannan ba da can abin da suka sani hasada sai dai tsakanin wani gida da wani gida ko tsakanin wasu kabila da wasu kabila amma yanzu wai uwa guda ni da aka gaya mun bin ya zaba sai da na gani abin a zahiri uwa guda uba guda wai ana hasada juna aiki bala'i ya kai bala'i ina tunanin ci gaban magajinka ci gaban kai a ci gaban tsanin kai dan ko mai yi komi ba dole sai ya kula da mamaka da babanka ko ko ba haka nan bane ba kai yayi ma komi dole sai ya kula da mamaka da babanka ai ya rage wata dauye ne to bala'i ya kai bala'i annabi yace kuma kan mu kuskura mu yi gaba kan mu kuskura mu ci junan mu mu juya mu junan mu baya mu zamo ƴan uwan juna kamar yadda Allah ya umarce mu shine ni wa kunu ibadillahi ikhwana ku zamo musulmi ku zamo bayin Allah ƴan uwan juna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi ɗan uwan musulmi ne kai ya zalunce shi kai ya banzatar da shi kai ya kaskantar da shi mu yanzu so kake kullum in kuna tahiya a wuri kullum sai ka nuna wannan bai isa ba kai ne kai za ka ga hatta a ma'aikatu so kake in an zo sai an gane a'a kai kai ne shafafa wanga diyaran ka ne ba daidai ba ne ba wannan kujerar da kake a kanta su ma daga cikin wani zai iya hawa balle rayuwar yanzu za ka ga asali ga wanda ya karatu na amma wanda ke kujerar shi ne ma kai diplom ɗin da wancan ke da misali da Allah ne ba shi shi yasa ba a san musulmi mu ne kaskantar da junan mu mu ne kaulatantar da junan a'a mu zamo ƴan uwan juna duk lokacin da wani daga cikin ya samu ci gaba mu haɗu mu mai barka mu mai adda Allah sa ya kashe lafiya Allah sa ya ci amfani wannan abu to wannan addu'a ce ya samu ma mu amfana baki ɗaya amma in muna hasada to yanzu daga ta bayyana mishi da wani da wani suna kin shi shi ma zai kullani zai kulla gaba da su to yanzu menene muka ci nasara in gidanku guda ne ko raba gidanku amma da yadda abin ke kun noma kai ka yi haƙuri ka taushe zuciyarka wanda akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa mai hassada yana fama da wasu bala'ika wanda shi kaɗai ya san wani bala'ika ne yake cike shi na harko shi ne algammu la yafsa yana fama da baƙin ciki da damuwa wadda ba za su yankewa ba me yasa ba su yankewa shi hankalin shi ba zai taba kwanta ba sai ya ga abin da ka samu ya lalace ai ko yana cikin bakin ciki da damuwa riga in ta sa sai ka ji ana kai ko dai ku ga mutum kai ma a ganka mana ko ba haka nan ba wannan rayuwar kai dai ba baka san kai dai kaga kun san ya mutane suke samun kuɗi ka bi yadda suke bi ka samu koko shi sa annabi ce ku bar muna na mai uwan ku zato ku bar nutso sai kun gano laifin da ƴan uwan ku suke aikatawa duk wanda ya laɓe iskancin shi ko wallahi in dai bai da alaka da al'umma ce shi ina ruwanka da shi kin da sai ya aikata kayan shi amma yin abu ne misali wanda yake da yana jira gidan mutane ne na sata kuma ka gani ba ka ji labari ba ai mun ga muku menene gulma ko gulma abin da mutum yake yi ka zo ka gaye shi shine gulma matakar ba wurin gyara bane ba a'a banda mai kyau abin da dan uwanka in ya ji bai jin daɗi yanzu misali ka ga wani ya laɓe yana shan taba sai ka zo ka ce inna lillahi ina wannan da ke ashe ta ba yake sha muna kallon kirki ne a shekar iska ne kai ai duniya ta lalace ko yanzu dan Allah me ya amfani wannan abin da kai gulmata kai manzo Allah kuma ya hana wuta zaka amma yanzu da a ce gwamnati tana hukunta mai shan taba sai ka je ka ce ka ga wane yana shan taba ko kuma ka zo ka ga ma uwayen shi da niyyar sa mai nasiha ba tare da tuzarci ba ka ga nan wurin ka zo da niyyar gyara malumai suka ce nan ya halitta amma irin yadda muke dora fadoli ba mu da aiki sai gulman makin mutane in ta wuce kai da Allah kai dai ba dai ka gansu cikin hijabi ba irin iskancin da suke tura kai wanda kake tulawa koko ai duka kowa na aikata kalan nashi inda shi ganta ka ha shine dan marayi shi sai ka samu mutum cikakken mutum ka tar da mutum kamar kamili yace amma in ka bincike cikin zuciyarsa sai ka ga kwallon kula da shi dan wani wallahi in ka bayani jira kunna mata wuta kowa ya rasa shi tunda da baya da kowa ya lalace akwai wani abin abin da ya kulle cikin zuciyar shi inna wallahi ko kula ba ta yi shi Allah akwai wani bandan da ke da kai cikin shi shedani ma bayyana amma hikima na Allah sai bar sai ya sa zuciya babu mai ganin ta sai shi kai yanzu da ana kallon zuciyar junan ya kake ganin ta ai akwai matsala ko da armejiya bai yi ba amma haka nan sai a yi ruha ruha a yi shi ita jiji take kana santa kai kuma ba santa ba kake kai jiji take tana santa ita kuma ba santa ba take wani da abu ne da ta gani yana yawo amma a zo a yi amma yanzu da ana kallon zuciyoyin muha za ka ga cikin ɗiyanka akwai mai sanya kashe ka za ka ga cikin ɗiyanka akwai mai baka haushi cikin matanka akwai mai baka haushi ai haka Allah ya ko ya ayyuha allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum ko hadin lakum fahzaruhum Allah ya ce da ɗiyanku da matanku Allah ya ce daga cikin su akwai maƙiyanku wani wuri kuma yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna hmm to amma kage sai Allah ya binne babu mai gani sai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace attaqwa ha huna imani a zuciya yake imani a zuciya yake ya nuna ni gaban shi to cewa imani na a zuciya ba shi bane zai baka dama ka fito ka rinka iskanci kace imani ga zuciya yake shine Allah musul Usaimin yace bakin da yace attaqawa hahuna shi yace inna fi jasadi mudra a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasadu kullu in tsokan nan ta gyaru dukkan jikin ya gyaru wa idza fasadat in tsoka ta lalace yake fasada al-jasadu kullu dukkan jikin ya lalace wata tsoka ce manzo Allah yace ala ku saurara wahiyal qalbi ita ce zuciya shi yasa duk macen da kaga ta hito ba hita ta musulunci ba ba wani uzuri ta ce ma imani ga zuciya ke kawai al iska ce bahaushe yake labarin zuciya a tambayin huska duk mutumin da kaga ya buɗe ma baki yana dariya ai kana sana ha a zuciya shi haka ne ko ba haka nan ba sannan akwai dariyar da wallahi sai da kanka ka san ba ta zuciya ba ce ba za ka ga mutum ya buɗe haƙori kamar ya yi sati bai fito ba dariyar da kyal take tahowa kai da kanka ka san wannan dariyar daga baki ne amma akwai jin daɗin da in mutum ya zo misali sai ka zo ka ce ma mamanka matar ka ta aiki ya take jin daɗi kai da kanka ka san daɗin da take yi daga bakin ta hajjiyarta ne ko ba haka nan ba sai ka zo ka tada wani ka ce kai wallahi an ƙara min matsayi a ma'aikata a kai da Allah gaba ya ce sai yayi yayi na sai liji ta ce daga yanayin yadda ya baka amsa kana gane ta ciki na ciki ko ba haka nan ba to shi yasa ƴan uwa shi imani abu ne wanda in akwai shi a zuciya yana bayyana a gangaje shi yasa ai imani faɗi ne a baki ƙudurcewa a zuci ne kuma gabbai su aiki muna fahimta sai sa kuka ji Allah yana ba da labarin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minina ai suna gari a baki amma aikin su yana ƙaryatar da cewa ba su yi imani ba muna fahimta to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga hasada sai ya ce abu na gaba da mai hasada zai samu shi ne musibatu la yu'jaru alaiha musiba duk mai hasada yana cikin wannan musiba wadda Allah ba zai baya lada kanta ba yanzu in kana aiki sai kwantara ka ta kare ko aka kore ka kamar da al'amarin ka ga Allah Allah zai baka lada zai baka lada to yanzu shi mai hasada kalli irin kuncin da bala'in da yake ciki kullun zuciyar shi akwai bala'i da masifa amma babu lada asara goma da gomiya tara sannan kuma yana cikin wani yanayi wanda bai gode ma Allah akan wannan yanayin da yake duk mai hasara bai gode ma Allah in ma ya yi godiya a baki ne ba ta kai a zuciyar shi ba dan shi yana kallon har yanzu wancan shi ne ya kamata a ce yana can ba shi ba duk mai hasada kun tana zamanin annabin Musa kissan nan da ake kawowa a wanda wani zai tahiya wani yake annabi Musa zai tahiya gana da Allah wani yake annabi Musa in ka je ka ce ma Allah me yasa ya ba kowa arziki ne ya hana mu annabi Musa yayi gaba kenan sai wani yake ma annabi Musa wai annabi Musa in ka je ka ce ma Allah arzikin da ya bani ya mun yawa a rage mun ka ga yanzu da kai ne ustaz sai ka ce to kai ka hau kai kuma zuwa arshi ko ba haka nan ba to amma da yake addini ba haka nan bane ba ana jira amsa ne daga wurin mai addini yanzu da mu ne ya zaka sai ka ce to kai wanda yace yayi yawa kawo ko ba haka nan ba sai ka dai da tsakanin ko da yaji ya gama ibada shi sai Allah yake ce mai sakon da aka ba shi ce Allah na san ka sani sai Allah yake ce ma annabi Musa ka ce ma wancan da ya ce ya aka yi na ba kowa arziki na hana mishi ka ce na ce ya bar hassada arzikin da na babayina duk mai san Allah ya azurta shi a rayuwa wallahi ya bar hassada in dai baka hassada wallahi sai ka yi arziki sai Allah ya ce a ce mai ya bar hassada in dai ya bar hassada Allah ya ce shi kuma ya yi alkawali sai ya azurta shi yau akwai wani wanda in yi ji labari an mino man ka wani post wallahi bai iya kwana ba fa cikin aljihun za a rinka ka ba kuma ba shi aka tamke ba aka hauda ka a'a kawai wai janni ka kai wannan matsayi ai Allah ne yake yi sai yake shi kuma wancan da yake arzikin da na bashi yayi yawa a rage ka ce mishi ya bar gode mini in dai ya bar gode mun arzikin shi kai ba ragewa ba har karewa ma zai ai haka Allah ya ce ko la in shakartum in kuka gode mun sai in kara muku wala in kafartum ha inna azabi la shadid in kuka kahauce mun Allah ya ce azaba ta tana da tsanani kaga yanzu kallon ne hasada azabar da yake ciki ga zuciya babu daɗi ga shi rishin daɗin kuma mi babu lada ga rishin godiya Allah kuma ga hushin Allah ta tare da mai hasada kai Allah ka raba mu da hasada sannan kuma malamin yace ya baliku anhu babu tawfiq duk wani hanya na dacewa shine hasada an yi mai ita saboda bai yarda Allah ke bada ba a sai wancan yake in dai hasada ce shi kuma ya bari shi kuma wancan yake a ce ma Allah in dai sai ya bar gode ma Allah arzikin shi zai ragewa to shi bai ma fara godiya ba yanzu zai fara gode ma Allah shi yasa Allah ya raba mu da hasada mugun ciwo ciwo ne wanda bai da magani sai tuba a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan wanda muka ce akwai ne wanda ba za a gushe ba cikin mutane dole sai an samu ne hasidin wa mahsudin ko sai an samu mai hasada da wanda ake ma hasada shi yasa kullum mun rinka da dan baka san wane ne ba za a yi wa wannan matar taka haushin ka take ji wannan abokin naka wanda kake kallon duk duniya ba wanda ta yarda irin shi yana ne yana ma hasada kuma nawa aka samu ko ba haka nan bane ba dama an ce da dan gari ake cin gari bari mu ida kan wannan wani malami yake cewa wai yake ce mai hasada bari in tsikare da in kai zuwa ga mai hasada yace ala kulli man kana li hasidin ka ga mu wanda yake mini hasada a sadri ala man asa'at al adab shin wai ka san ga wane ne kake munan ladabi yace asa'ata ala allah fi hukmihi kana ni kana ma Allah rishin ladabi ne akan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yake duk duk wanda ka gani da alki ba wayo bane ba dabara bane ba tsayi bane ba Allah ne ba shi koda yayi tsayi da Allah nawa suka yi tsayi suka hauka shi suna da yawa ko yace ni annaka lam tarbali ma wa sabida ni kai baka yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya bani ba wanda a gurguje inda hasada ta halitta wuri biyu ne ko da annan muhammad salam ya ce kaga wani yana raira karata alkur'ani ko ka ce ina ma a ce kai ne ko kai fatan allah ya bashi ya baka irin nashi a bada ruwan nan sannan abu na gaba kaga wani ya fidda dukiya yana ta taimakon addini kai fatan kai ma allah ya baka amma ka ga wani ya wuce da mota ka ce kai motar ta akwai kyau ne kuɗi sai na ce irin ta hasada ce wai malumai suka ce dan mi baka tashi roƙo ba sai da kaga tashi ta kada kenan to Allah ya raba mu mm kenan insha Allah sai mu saurara saboda in akwai mai tambayoyi ko kuma wani wuri da aka ji mai kuskure sai a tunatar da mu kenan sati ne da wayan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu tashi inda malai yake cewa wa ru'yatul fadli ala al-ghayr kana kallam sai ka ji wani kina inda kun tambaya insha Allah ko wurin da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu na'am
wanda kuma kan bakwai ke samu shi yanzu a yana da kasa
na harko tambaya ta harko ce wai ai bayanin kambun baka wasu hanyoyi ne mutum zai iya bi ya samu kariya daga kambun baka da duk wasu cututtuka ma na aljanu ne na sihiri baki daya na harko dai akwai hanyoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya sabkan mana da su shine a same ka kana addu'o'in sahi azkarul sabah a same ka kana azkarul masa addu'o'in marice azkarul nawm in ka zo kwanci zaka addu'a kayi arwalla ka kwanta haka in zaka fita daga gida kai addu'a in zaka shigowa kai addu'a in zaka shiga ban daki kai addu'a ya zamana a kowane lokaci kana ambatan Allah sannan sai Allah subhanahu wataala ya baka kariya daga cikin azkar akwai wanda karara annabi yace in kai ayin ba bala'in da zai samu ka wani ce kai ko kunama kai duk wani abu mai cutarwa a ranar ba zai same ka ba wanda in ka ɗauki tarun bata da malam haidi ya kawo ta hasina kariya kafin cuta ta same ka wanda za ka samu hatta maganin nika akwai irin wanda ake haɗawa tare da wasu karatuttuka sannan akwai da bino ko ha kwarai da gaske akwai da bino ɗan madina ajuwa wanda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya ci guda bakwai in ba na manta ba ko yawa in muka in muka dauko shi zaka ga ya kawo kariya iri iri guda goma sha in ba na manta ba to kaga wannan kaɗan ne daga ciki sannan ka kiyaye zalunci sannan kakka nemi kowa da shari wannan a taƙaita kenan ba an harɗa bayani ba to yanzu ita zaɓi guda ta ƙarshe za ka yi saboda wataƙila ba a rasa masu tambayoyi da lokaci ya yi sallah
maganin shi kan eh rantsuki kamar wanda ya yi ya kalli wani abu ya kalli shi in an san shi eh
to wani ina abu na da fata Allah shi ya auna a kawo sauran ruwa asali abin ba sauran ruwa ba ne ba ake bukata abin da yake da alaƙa ga jikin mutum wanda ya taɓa zuwa shi yanzu misali in mutum bai wanka ba ko in mace ce misali in ya ƙi wanka in an san shi za a iya samu kayan shi wanda suke da alaƙa da zuwan jikin shi yanzu kamar misali zanin mace sai a ɗauko harshen na ciki kamar misali kayan namiji misali haka sai a ɗauko ko wani da bodar ish ko kuma wasu kaya wanda dai suke da alaƙa da zuwa wannan mutum za mu zo eh me ake ce mishi ranar batar in ka ɗauka ya kawo hasa suffa wankan da irin wannan abubuwan duka abinda ake so wanda yake da alaƙa da zuwan mutum ne sai a yi ma mutum addu'o'in sai a samu mutum ya yi wanka da su shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta akwai mai wani tambayi to alaikum assalam wa rahmatullah mu haka hasada muke karatu ba kan kamu baka ba to Mm, mm.
yanzu misali kamar mutum yana iya gane kai yana da kambun baka ko kuma yana za a iya iya gane kambun baka gane mai kambun baka kuma sannan in an gano mai shi za a iya karya mai shi wannan wankan da aka ce shi za a ce a kwarara mishi
za a fara ganin kwarai da gaske tsaye wanka muna ganewa sai kuma mi kace eh, sai kuma kamar da shi ne mutane ne za ku ga kamar za ku ga abu kamar su yawa ya amma su jiki da su kaza kaza kai da aka ayyaba abin naka na yi suna kai kike kike kaza kaza eh kamar za ku sa kai asali shi ya kamata ya ce eh amma tun da bai ce ba kai sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka albarka Allah ita ce ke maganin bakin Aisha sa za ku ga ada uwayenmu da kakannin da ka tanka musu iyako sai su zawo da suke su barakallah ma yi ka ci kanka eh Allah ya sa albarka in ma akwai bala'in can gare ka to asali duka mun yi sakaci ne da wani lokaci ma an samu diya wanda uwaye ne suka maɗi su ba ta da sai ce ina a yi cikin iyana wani ya yi kowa ilimi wani ya yi kowa gaza a lokacin da kake yabo kake to ana son ka rinka sa albarka kana Allah ya sa albarka tabarakallah tabarakallah tabarakallah hmm? yawa yan waje babu tambaya ko to
fara da nasara a kaji hmm.
mutane kuma illolin da mai hankali da ke iya samu Mm.
na Allah da sauran Mhm.
na ingancin gurin da take da hasada ita hasada tana cin abin aikin da kyau Eh, kuma kyauta cikin kyauta kwarai da gaske. Ai hasaran annan Muhammad sallam ya nuna mana kin junanmu yana cinye mana addini ne baki daya. Ai mai hasada za a waye gari ma baki daya in yi rishin sa'a bai da rabo san samurin Allah subhanahu wa ta'ala sai na azaba saboda shi bai yarda ba Allah ke yi. Mun san in ka fahimta ba. to abinda muka karanta ne dai a nuna iyakum Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baki daya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya ƙasƙantar da kahurci da kahurai duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk mutum da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gafara wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya zamnar da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته